بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta lahadi a wannan majalisi na majalisu abubakar ibn abi shaiba a yau 20 ga watan zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan jun 2026 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabu talqin fil fiqh maliki na al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi wanda ya rasu da 2022 bayan hijira muna cikin babul haidhi ina jin zamu tashi wa aqallul haidhi wan nifas la hada lahu go ina ganin kamar nan muka nan muka tsaya babi da ke magana akan haila akwai inda malam yake cewa wa damul haidi wan nifasi yamna'ani ahada ashara shay'an wa hiya wujubu salati wa sihhatu fi'liha wa fi'lu as-sawm duna wujubihi wa fa'idatu al-farqi luzumu al-qada'i lis-sawm wa nafyuhu fi wa nafyuhu fi as-salah wal jama'u fi al-fard wa ma dunahu wal 'idda an ga wal 'idda ko a fasarar da muka yi cewa al'idda wannan lafazi ne mujmal sosan gaske lafazi ne mujmal mu a fasarar da muka yi shine wato shi jini din yana hana a ce mace ta gama idda ta yadda za ta iya auren wani wanda mijinta ya sake ta har sai in ta riga ta gama ta gama wato ta yi tsarki an za a tuna wannan shine fasarar da muka yi an tuna wannan fasara domin cewa yayi wa damul haidhi wan nifas yamna'ani ahada ashara shay'an sai kace sai ce wa hiya wujubu salah ay yamna'u aw yamna'ani wujubu salah sai kuma yace wa sihhata fi'liha ay yamna'ani sihhata fi'li salah suna hana ingancin wato yin sallah din wa yamna'ani fi'li as-sawmi duna wujubi suna wato hana yin azumi haila da nifasi suna hana yin azumi sai kuma ya ce wa yamna'ani al-jima'a fil farji wa ma dunahu kuma suna hana kuma jima'i sai ce wal idda a fasaran da muka yi in za a tuna shine nake cewa abinda yake magana ai yamna'ani itmama iddatiha fa tazawwaja ghayraha kamar wato yana hana ta cika iddanta idan ta zama cikakke cikakkiyar idda ita yanda za a ce za ta iya auren wani mijinta da ya sake ta wato kamar shi jini yana hana wannan to wannan fasan da muka yi ba'idi ne sosan gaske saboda kaga sai ya zama in za a tuna salafatu quru a wajen malikiya menene sarki ne azhar ne ko alhaid ne a wajen malikiya yawa sarki ne azhar ne to kaga wannan ba zai zama shine fasarar ba to akwai ibni baziz al-tunisi wanda yake aradul dhikr aradul mustabin to ya ba da fasara da ya yi yadda dai malam anan ya yi ijmali sosan gaske ya yi dunkula maganar da sai anan shawu ya sana za ta fito kusan malamai shurrah wanda na iya lekawa ban ga wanda ya sharhin wannan gaba ba sai sai shi wannan mai rabul mustabin ya yi maganan cewa wato jiragen haila da nifasi suna hana iddanta wato suna hana iddanta ta yadda za a ce ya riga ya sake ta a cikin a cikin haila ya sai ya dawo da dole kun fahimci fasarar anan yamna'ani iddataha ay yamna'ani imba'a imba'a al'idda min jihati annahu ma'murun bi irja'iha misali tunda ya sake ta a lokacin tsarki a lokacin haila a lokacin da take haila to haila na hana a ce ta fara idda daga iddanta tunda an mushi umarni a ce an ce dawo da ita ba an ce murhafa li raji'i ba ba li raji'a ba a hadisi to shine suke cewa to jinin biki da jinin haila suna hana farawan idda daga lokacin da miji yayi saki tunda dama an ce wani sakin ma kawai ya cire wani sakin ya dawo da ita ta zama karkashin sa sai in tayi tsarki sana zai sake ta an fahimci wannan wajahin da suke magana ba fasan da muka a farko mu fasan da muka a farko shine a shi yamna'ani al'idda ma'ana wato shi jinin bikin yana hana a ce za ta cika idda ta gama idda ta yanda za a ce za ta aure wani to kuma muka ce wannan kaga ba'id ne a mazhabin malikiya malikiya su da suke izina da tsarki ba sa izina da da wato jini ya za a ce to kuma yanzu jini shi ke hana cikan idda ba zai yi ba saboda haka wannan ba zai zama shine al-zahir ba shine shi mai rabbul muslimin yake cewa a abinda ake magana anan ai yamna'ani imbal idda suna hana wannan shine ma'anar abin da ya faɗa suna hana a ce iddan ya idan ta zartu tunda sakin da yayi ba saki ne saki saki bid'i yayi ai ba saki ne ta sunna ba to kasancewa yayi saki ba ta sunna ba ta bid'a to jinin ya hana sakin shi zama ta sunna dan haka sai aka ce ya dawo da ita sai in ta samu lokacin tsarki sosai sai ya saki saki inda sunna to wannan shine shi al'idda anan yake abin da yake magana na kamar daga body language ɗinku kamar ba ku fahimci abin da ba barin muku da shifta ku rubuta ku ce qawluhu wal idda ay damul hayd wan nifas yamna'ani al idda qawluhu al idda ay damul hayd wan nifas yamna'ani al idda ay yamna'ani iddat al mar'a والمعنى يمنعان إمضاء العدة والمعنى يمنعان إمضاء العدة من جهة أنه مأمور بإرجائها من جهة أنه مأمور بإرجائها ثم بعد ذلك يطلقها في طهر أوجد يوه قوله العدة أي يمنع يم أي يمنعان الحيض والنفاس يمنعان العدة والمعنى يمنعان إمضاء العدة من جهة أن الزوج من جهة أن الزوج مأمور بإرجاعها مأمور بإرجاعها أربطه ليطلقها بعد ذلك في طهر ليطلقها بعد ذلك في طهر in kuka an kara kanta za ku fahimci me nake nufi Allah ya tsara dai insha Allah an gane to amma wannan magana ta da ya faɗa ita kanta ai mujmala ce ta ce a wato jinin bi'i da jinin haila suna hana a ce wato mace za ta fara ki daga iddanta tunda an mushi umarni a ce an ce dawo da ita wannan yana magana sai dai in a talaqul riji a talaqu ne ar-raj'i wanda za yake da mai dawo amma a talaqul ba'in kun ga yayin mata saki wanda babu komai ai babu magana a ce dawo da ita inda da ba ma kun san akwai sabanin malamai ma wajen cewa sakin ya zartu ko bai zartu fa jumhur malamai sa cewa ya zartu haka zalika qul'i haka zalika li'ani wanda suka rubuta wannan hanyar ba za a zo a ce wai zan tana jinin haila hakan ya zartu kuma a ce a dawo da ita tukunna sai daga baya sake maimaita li'anin ko qul'in ba ya riga ya zartu wannan shine abin da su malamai malamai suka mishi suka mishi nakadi a wannan wajen nasa amma ko magana cewa a shi sakin ya auku ko bai auku ba ina ganin kamar mu tattauna wannan a wancan lokaci muka ce malamai suna da sabani akan wannan wannan mas'alar wasu suna cewa jumhur malamai suna cewa ya auku murha fal yuradiha wannan ba yana nuna cewa bai auku ba amma wasu daga cikin malamai irin su Sheikh Sa'id bin Taymiyyah Ibn Qayyim Ibn Hazm al-Zahiri kuma wannan shine ruwaya daga Ba'us Ibn Kaysan da wasu daga cikin malamai shine ikhtiyarin ash-Shawkani shine ikhtiyarin as-sana'ani shine ikhtiyarin ibn baz duk suna cewa duk wanda ya je saki a halin matarsa tana cikin haila to wani sakin bai zato ba baki da saboda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radu an bayar masa kayansa bai masa ku ba wannan saboda an sami ta tabulwa a kami da shi hadisin hadisin akwai dan wato talawuni da kuma ittirabi wajen wajen alfab na hadisin ku je ku koma wajen alfab na hadisin shakku albaniya da magana mai tsawo kan wannan ya yi tahariri kusan gaske to amma shi abin da ya tahariri shi take da shi zuwa gare shi shine sakin ya zartu ra'ayin jumhurin malamai sabanin su shaukani sai ibn hazm zahiri sai ibn taymiya na'am to sai ke cewa wa aqallul haidi yanzu za mu ci gaba da karatu wa aqallul haidi wan nifas la hadda lahu mafi karancin haila da nifasi da biki la hadda lahu a malikiya su ba shi da ba shi da wato karanci mafi wato menene mafi karancin lokacin da za a ce wannan shine in mace ta yi to ko da shi aka samu ta yi haila ko ta yi biki to malikiya su suna cewa ko da an sami jinin dufatun wahida tun kudowa ɗaya kawai yayi gashi aka ganshi shine dai shine dai daga wani lokaci bata ƙara yi ba haka na iya faruwa ba mace ba ta lafiya ko kuma kaza ko kaza ko kaza ko abinci ko kaza ko rashin kwanciyar hankali kamar da tashi hankali ke sa jinin ya zama sosai kuma wani lokaci kuma yakan ƙara kawo wasu abubuwa saboda haka a waɗannan abubuwa baka cewa ga baki ɗaya ne ba ko baka cewa ba ya faruwa baki da to malikiya su a wajen su ko da dufatun wahida ne wannan kuma riwaya ce daga Imam Ahmad a cikin mazhabin Hanabila wannan shine ra'ayin su ne cewa ko da an samu dufatun wahida tun kudowa daya mace ta yi sannan ta ga ya riga ya dauke jinin to ke wanka ce da tsarki kawai ta yi tsarki ko ta yi haila a wannan wata wannan shine ra'ayin malikiya Imam Shafi'i yana cewa a yamu wa laila yawon walila dare da yini awa 24 wannan shine mafi karanci kuma ta ma ruwaya ce daga imamu daga imamu ahmad imamu ahmad yana da banganu mabambanta akan wannan masala amma ibn qudama al-maqdisi al-majlisi ah ibn qudama al-maqdisi shine namu wancan majlisi wani ne daban ibn qudama ne al-muhni ibn taymiya da sauran malamai sun bar ra'ayin ra'ayin imamu malik a wannan ra'ayi cewa ko za a iya samun dufatun wahida tun kulwa daya ya isa wannan mace ne kawai tashi tana haihuwa tana haihuwa kawai jinin da ya dan gama zuba yan mintoci kawai shikenan sai jini ya dauke shi cikin sai ban kace da tsarkin ta wannan yayi ba za a zo a ci kallafa mata a ce to ai ita wannan tsarkin ba bai yi ba dole sai dai yawmin walaila ko wani abu makamacin wani akwai ma maganar su nifasi yanzu muna maganar haila ita kuna a ce sai dai yawmin walaila kamar da su su wato a shafi'iyya suke faɗa ba da cewa akalla haidi wannan fasi la hada lahu wa aktharul haidi a 15 yawman to amma yayi magana cewa aqallul haid aqallun nifas cikin da aqallul haidi wannan nifas shi nifasi menene mafi karancin sa shi ma dai anan ra'ayin malikiya suna cewa ba shi da haddi amma daga cikin hanabila akwai abu yusuf al-qadi wanda yake cewa mafi karancin nifasi shine kwana 11 wannan ba shi da wani wani hujja a ilmance duk abin da zaka kawo a matsayin hujja da zai ce wai kwana shine ɗaya shine mafi karancin nifasi to wani zai zama hujja ba ya ga wata mata ce kawai ta taba yin haka din to kuma cewa wata mata ta taba yi kuma wa ya sanar shi ya karaɗe matan duniya ne balle ce ai ba karaɗe ba wa irin wannan baka iya ba da hukuncin baki daya sai ce wa aksarul haid ya 15 yawman mafi yawancin haila shi kuma kwana 15 wannan shine jumhur malamai shafi malikiya wannan shine ra'ayin su shine muke maimaitawa anan imam shafi'i wannan shine ra'ayin sa hanabila su ma wannan shine ra'ayin su al-ahnaf suke cewa kwana goma mafi karanci to kafin da kana samu sabani sun ce sha biyar sun ce kwana goma ka san akwai wato ba nasi karara da yazo akan wannan babu in ka gana shi sabani tafiya ne an ce ka kwana kaza wannan ya ce kwana kaza to ba wani nasi kenan sai a je a koma ma asali tukuna nassa sai a ga me zai fushe mutane tunda ba zai zama ka'ida ba wanda ya ce kwana goma wanda ya ce kwana sha biyar ba ba wani hujjar da za ka iya kawo ka ce naka ya fi nashi kyau mafhumul adad ne kake fada mafhumul adad kuma dan kace dan ka fada kace matan haka galibi suke yi to kuma hujini akan galibi kuma baya kore na da diyai eh wato ga zama kai bina'in hukuncinka akan al-aghlab hada la yunafi wujudan nadir to shi kuma nadir a shari'a shi kasa ana mu'tabaru ana izina da shi musamman kan abin da shafi al'amarin mata da sauransu musamman yanzu kuma ma da abu ya juye suna shaye-shayen magunguna da yawa abubuwa na abinci ya caccanza yanzu zaman lafiya ya caccanza sun duk wanda yana taimakawa wajen sadan adon al'amarin mata ya tafi lafiya lau wata ma haka nan a cikin gidan ma ba zama lafiya take da mijin ba mijin da ya taya mata da hankali a cira kishi ya kaga dole jini ya zuba Allah tsari to zahiriya suna cewa yawancinsa kwana sha bakwai shi ma dai wannan duk babu wani kuma rawaci daga babu ahmad shi ma wannan duk babu wani hujja ibn taymiya yana cewa la hadali akthari kama la hadali aqallihi wannan shine ra'ayin ibn taymiya yace a koma zuwa ga al'ada kuma da yawa daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malikiya wannan shine ra'ayin su ko in ce wannan shine abin da maganar sa take hukuntarwa irin su al-malik ibn al-madishon da kuma ruwaya ce daga Imam Malik shi ma da yake yayi wasu yana da wata magana wacce take taba cewa a kuma a koma zuwa ga al'ada to in ko nifasi ko wani abu kace a koma zuwa ga al'ada to mun ga aula shi ma wannan koma zuwa ga al'ada magana mafi inganci ba magana kwana 15 la hadda li aktharihi kama la hadda li li aqallihi inma yabda'u fi hadha ila ahli al-ilmi wal basirati wat tajriba wal 'ada da kuma al'adan wajen bahaushiya za ta iya samun bambanci da wacce take ba bahaushiya ba za a yi samun bambanci da 'yan west africa da wanda suke su 'yan turawa ne ko larabawa ana yi samun bambanci kamar ai auren ne kamar auren ne mu hausawa dai da abincin mu ba shi da wani kima sosai za ga mata yaran mu mata za ga duk shekaru ka ce za su yi aure shekara goma sai ka ga wata ma bata ma gane kanta ba da ma su a wasu wasu wasu kabilu su shekara goma fa yarinya ta ma gama gane kanta ba abin da ba za ta yi maka ba to akwai bambanci mu ba ce abincin shi abinci ne mu abincin ma an ce ba shi da nagarta duk yaran yaran da ke shi aka sanar sun dimkin abinci saboda ka su yaran su yan shekara goma za ka gansu su sun zama kamar wasu agrika ka mu abinci ba abin nan karuwa da kyau gani ko kai ne yanzu ka je ka haɗa kai da kai shekaran ka nan yanzu da ɗan shekara yanzu in ya muri haka sai ka kuma banta shi za ka kafa shi kamar doya haka kai kuma kai kuma ɗan tsoci abinka so abinci na taimakawa ba tsayawa a ta cin abinci haka ana ta cin carbohydrate waye waye waye da sauransu da dan yanda za a yi a samu dan wani abu da zai taimaka na'am eh to ai za ga dan tsamurmuri tsamurmurai haka in ka faɗi shekarun ka sai sai ta cewa su ba sai da ba ina tuna lokacin da muka je service 2015 akwai aboki wani abokin mu haka tare muke da shi yana faɗan shekarunsa har ma a lokacin yake musu ba'an cewa shi fa ya aure sai ba za su taba yadda ba kalle shi kafa to kuma shekarun sa kaga ba tabbas shekarun nasa su in kada nasu ikadi ga za ka su to Allah azata mu ko mala yace wa aktharun nifasi 60 yawman shi shi akasarin me yasa suke cewa wato ba shi da akasari ba shi da ba shi da ba shi da karanci saboda ubangiji na farko dai bai faɗi karanci ba ko yawanci bai faɗa ba da kuma gashi malaman sun yi saɓani duk in ka ce shi kwana sha biyar sai a samu ta taka sha bakwai to yanzu ba sun da suna in za su yi azumin ramadana suna shan magunguna za su yi flat wata kwana talatin nan babu sai an je can gaba sai in ya dawo kawai sai ya dawo sai a shi taro ya musu wannan jinin taro ya ya dawo duka sai su yi wata ɗaya suna yi to kaga ba za ka iya kawo wannan ba za ka iya kawo hukunci da irin wannan ba to shi yasa malamai ke cewa a to tunda haka ne to mu kowa ba asali ubangiji cewa ya fa'tazilun nisa fil mahib fa'tazilun nisa fil mahib sai ce kawai ku kaurace mata lokacin da akwai jinin to in dai akwai jinin to shikenan hukuncin ya zo mutakar babu jini to babu hukunci to wannan shine in ka dauki wannan ra'ayin to ya fi maka sauki wannan shine ra'ayin ibn taymiya kan wannan yace ai shi ubangiji ya rataya shi shi shi shi Allah ta'ala ya rataye cewa mata a musu hukunci da cewa suna haila ne idan akwai jinin to koya aka samu jinin ko sha biyar aka yi ko sha bakwai ko wata ɗaya to wannan kawai a ce kawai jinin ne wannan mutakar dai an je an tabbatar jinin ne wato yaro da launinsa da barinsa da kuma yanayinsa da sauransu mace tana jin cewa da kasala take ji da amda saba jin tana haila duk shi take gani to wannan shine din wataƙila abinci ne ya canja ko ta je ta yi family planning Charles Spacing da sauransu daga baya kuma wasu watanni bata yi ba wasu watanni kuma ya dawo duk sai ta biya bashin wani watannin ba sai ta biya sai ta kwana talatin tana yi saboda haka yanzu mu a wajen ma mu yanzu wannan kaga mu ba ma matsala ce da ake ba za a tsaya ana wata tattaunawa ba mu mun san cewa in dai ka ji mace kawai ta ce ta kwana talatin tambayar ta kawai za ka yi me kika sha eh to wallahi za a yi ramadan na sha kaza eh to ai shine shi kawai shine fa'tazilun nisa'a fil mahid aka ce in shine shine in ba shi bane to ba shine ba cewa kuma kar a yi wato nafi tahdid kar a yi tahdidi ruwaya ce da dan kasimi ke ruwacewa daga malik shi ba saboda ka malik din gurgun ba wai yana da fatawa ce daya akan wanda na
wannan watan ɗayan da za ta za ta daina sallah ne gaba ɗaya shikenan za ta daina sallah eh ai shi ba shi ba dai shi ne dai shi wato ibn tamiya na cewa karata abin nan kawai da in yana nan yana nan in baya nan to ba shi ne ba in kaga ta in ta ga ya ya ne ya zama wani abu ba kuma irin inda wani lokaci kan bauta matan ne ba wanda za ka ga wani lokaci ya zai zo a tare farkon al'amari amma can ƙarshe ƙarshe sai zama ya sani yana musu wannan wani lokaci kuma ya fara zuwa a sani daga baya kuma sai ya zo a tare duk yana yin wannan haila larurar mata sun fi kowa sani su a dan kasimu wannan shine abu da ke nota daga imam malik cewa a yi itibarin al'ada shi ma ya rubuta wani magana makamacin wannan shi sa maganan ibn taimiyya da ya zaɓi wannan ba ya shashi faɗi ba ne ba magana na ce da yake da magabata a kai salaf a cikin malikiya kuma akwai wannan shine ra'ayin abdul malik ibn al malishon kamar da na faɗa wannan shine ra'ayin sai cewa yulja'u fi mithli hadha shi yayi magana tsarki ne mafi yawancin tsarki mafi yawancin tsarki shi zai shi zai taimaka kuma dai shi zai ƙara tabakuwa kan mafi yawancin kwanakin haila ai kusan abu ɗaya ne dan kwana kace kwana 15 tsarki kwana 15 haila din kenan in ta in ba in mace ba ta tsarki me take yi to in ba in ba tana cikin halin tsarki ba me take yi ba tana haila kenan ko nifasi saboda haka idan kace tsarki mafi yawancin kwanakin tsarki a kowa ba al'ada kamar da ruwaya ce dan kasin kirota daga malik kuma shine magana azmal ibn majishon to kuma kamar ya ce da shi ma jinin haila din bai da bai da yawanci kenan ana iya samun ya wuce wannan ajalin kwanaki da ake magana an gane ko sai yake cewa wa aktharu nifasi 60 yawman mafi yawancin nifasi shine kwana 60 kwana 60 wannan shine abin da yafi shahara a mazhabin malikiya da da shafi'iyya da kuma da yawa da cikin malaman mutanen Madina su kwana 60 suke faɗa amma abin da yafi shahara a aikin mata kusan kwana 40 ne wannan shine ma hadisi zuwa cikin as-sunan hadisin Ummu Salama yace wa katin nufasa tajlisu fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman ce su mai jin biki taka zauna ne amma kaga ba cewa aka yi ba ta wucewa ba wani kaga kamar su Ahnaf sai huda da wannan hadisin amma shi hadisin cewa aka yi ana yana faruwa ba ce baka aka yi cewa aka yi kar ya wuce kai ya gaza ba ko ai cewa aka yi katin nufasa tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman haka aka faɗa ba cewa aka yi wai ba sa ba wucewa ko in aka wuce ga hukuncin 40 ne diman da'iman kamar da su ahnaf da su da hanabila suka zaba shafi'a suka ce kwana 60 shi ma dai wannan as-sahih abin da ibn taymiya ya karara a cikin manganin sa shine wannan la hadda li akthar nifasi kama la hadda li aqallihi wannan abuwa duk babu wani dan kana zuwa kace kwana 60 sai ga an samu 70 kuma wannan shi sa shi Abdul Malik ibn al-Majid ya taba cewa ma shi 70 kwana 70 saboda dai wato kana yi za ga an sama wani abu ya kwance maka wannan ka'ida saboda wani abu ne wanda kai ba za ka iya ba za ka iya tahakkumin sa ba abu ne na ubangiji in dai an same shi to an same shi in kuma babu shi shi kenan sai a je kuma a nemi in kuma an fahimci cewa wato rashin lafiya ne sai a je a nemi a nemi magani a sai yake cewa wala budda min qawrin yafsilu bayna al-haydatayn ba zai yi a ce a ce wato kawai jini ya dauke bayan jin kuma jinin ya dawo ba kuma ka ce wannan ba haila ce guda biyu sai dai zama haila ce daban-daban mutukar an samu tsarki shine cewa wala budda min tuhurin dole ta tsarki tsarki ko ta hanyar bushen bushewan gaba ko ta hanyar kafatul baiba din da ake fada yafsilu bainal haidatayn wanda zai zama ya raba tsakanin haila guda biyu zai zama ya raba tsakanin tsakanin haila guda biyu wa aqalluhu 15 yawman mafi yawan karancin haila shine kwana 15 kwana sha biyar muka ce wannan shi ma dai duk ba shi da wani dalili dan kasim yana ruwaitowa daga imam malik cewa la hadda li li li la hadda li to ai kaga zai dauke mu hankali kuma yana cewa la la hadda li li li aqall tuhur la hadda li aqall tuhur wannan shine riwaya da ake rubuta daga malik cewa a koma zuwa ga al'ada suhunun daga cikin malaman malikiya suna cewa kwana takwas shi ne mafi karanci don kace kwana takwas kaga shi kamar ya ce kwana ashirin da biyu za a na haila kenan kun fahimci maganar sa don kace za a yi tsarki akalla tsori kwana takwas to kace kwana ashirin da biyu kuma za a yi tsarki shi sa abubuwan suka dinka kwanciyar malamai saboda hadidi wani lokaci ta hadidi da da ku lura kyau ku gani da abinda shari'a bace ta hadidi ba kuma a al'ada ba shi ta hadidi to kawai wannan abin kawai kawai a bashi yadda shari'a ta zo shi al'ada ba mu da wani ba ba za ka muka ce wai kawai kwana kaza shine kawai tsarkin mace ba in ta wuce kawai to wannan ba ba zai yi ba ba za ka faɗa wannan magana ba al'ada a abin da yake wato jarab jarab mujarrab ne wato a ilmanci ilman ko sai ilimi ilimi ne ilimi ko dai abin da yake wahayi ya nuna shi ko kuma abin da yake alai dalilun ma'lum ko to in ba wani dalilin ma'lum to kaga shashi wada ake kawai sai a bar shashi wadi addinin addinin Allah Allah bai rataye addini da shashi wadi ba وأقل 15 يوما على الظاهر من المذهب أكان أبن ديكي شيني الأظهر أبن ديكي بيانا na wato a mazhabi a mazhaba alal alal zahir wato abin da shine mafi ala alal mashhur mashhur kenan mashhur mazhab saboda wato yana makan da karki ne sab- tunda akwai wata magana dan kasu ya rawaito daga Imam Malik ya itibarin al'ada to in ka samu wannan to ba shine mashhur mazhab ba mashhur mazhab shine wato aqallu at-tuhur shine 15 yawman wanda kuma wannan wanda ba mashhur mazhab ba kuma shine murajaha a wajen magaskiya shi yafi inganci sai na ne yace wala hadda li aktharihi ba yi da wani shi mafi yawancin kwanakin tsarki ba shi da yawa ba ba shi da mafi yawancinsa ana iya samun mace da ubangiji zai yi ta eh, ta jima ba ta yi- ba ta yi haila ba to ba za a ce kyau shi ne kin mutu wannan kwanakin to wannan kwanakin ko ba ki ganshi ba kawai shi ne kawai ki tsaya ki yi yin sallah na yan kwanakin na a la hada li aktsari ayami tuhur in dai bata ganshi ba ubangiji ya rataye wato barin sallah ne da kaurace mata da ganin shi to kin ganshi ba ki ganshi ba to yanzu kina da tsarki kawai ba za ki zo ki ce ke ke fa datin naki kwana kaza kike yi a to ai ba ki ganshi ba kin ganshi ne bai zo ba shi ke sai ya zo ya tafiya ne nake jin ya ce walha'ib haka na ya ce alha'ib ko alhayyab yawa to duk da ya zo ya zo alhayyab barbani alhayyab din da ya kama yafi in ka ce alhayyab shi ma zai iya dauka amma da alhayyab wanda suke wato masu haila iri biyu ne akwai mubtadi'a akwai farariya na ta fara akwai mu'tada akwai shekararriya da an ji gayawa an gajiya an gayawa ya- kullum ana yi duk wata ana ana dan tabawa fal mubtadi'a ita wata take yanzu ita fara tatruku as-salah bi ru'yati awwal damin tarahu za ta bar sallah daga lokacin ta ga farkon jin da ta gani ilan qiba'i ya sai ya yanke amma shi ne shi ne wato aqsal ghaya a wajen malikiya aqsal ghaya a wajen su shine wa zalika ila tamamin 15 yawman in ya kai sha kwana 15 to shine ya kai aksal gaya mu kuma abin da sai mutane suka rage shi ba shi wani aksal gaya in yana nan yana nan kawai in baya nan ko baya nan abin da kawai zaki lura da shi shine ki lura da yanayin yadda abin da saba zuwa miki da yanayin tirewan shi da kuma duhunsa da kuma kaza da kaza da kuma yanda yake saurin bushewa ko rashin bushewa wannan da dana ake gane ake gane wato da kuma yanda kike ji in zai zo dan ciwon kai dan kaza dan kaza dan kaza da sauransu duk wannan in dai tana ji ta irin yadda take ji ne take ji da ko a yanzu ma to shikenan wannan yadda za ta dauke kanta wajen wannan kaga nan ya faɗi yace ta dauke shi zuwa ga kwana 15 yace aw muddati ayyami lidatiha na ku lidatiha ko lidatiha yawa lidatiha ko bidan ba bidan ba bidan ko to ka san ba su taƙiƙi ne fa ba wai malamai ne ba lidati ha ba shi da wani ma'ana lidati ha lidun in ka ce fulanun lidun li shine wato sa'a na ne shekara mu daya kamar hadisin wancan sahabin da ake ruwaitowa da sanadi wanda ke kawi yana cewa ni da manzon Allah lidan an tambi an hashe mu ne duka a amul fil wanda tana sunan sunan sahabin mu tuna ba wani gudu wasira za ku gan shi isra'il da aka yi ɗan magana amma dai an mu dace lidatiya ko kuma ta zana adadin kwanakin yan- wato sa'annin da yan uwanta da kuma yan kabilanta su kwana nawa suke yi sai ta zauna a nan alaƙti lafiyar riwaya wannan na gaya maka ne saboda saɓanin ruwa da ake da shi daga imam malik imam malik ya yi itibarin abu biyu shi ma a wurin malamai da akwai saɓani cewa wata take yanzu ta fara ya za ta yi akwai magana hanabila da shafi'iyya hanabila da shafi'iyya kuma wannan shine ikhtiyarin ibn al-arabi al-qadi abu bakr ibn al-arabi yana cewa a to yanzu dai a tsaya dai ta ta kalla jinin ne yanzu za ta iya tamyizi tamyizi shine za ta iya bambantawa ta tambayi iyayenta to mu a gidanmu da da kuma danginmu ya muke ganin harkan nan Eh, sai ta sai a musu sai a mata bayani ta mata bayani shikenan ko kuma ta dauko shi ma a dan tishu ko wani abu su gani za su ce ya wannan shine ga irin nan tinki ce wani wani haka take ta ba sun sani su mata duk sun san komai wannan ka ba ku alta lokacin ka in an zo ana ga maka ka je ki wani babaki kawai ku karasa ni ina ji bayanin daga baya to yana cewa to idan suna cewa in za ta iya tamizi in za ta iya tamizi to shi ta yi ta tamizi din lokacin da tunda yanzu ta fara gani ita ba san kwanakin ta ba kwana hudu take ko biyar ba sani ba ai ta ta yi ta miji ta gani idan ta ci gaba da ganin irin yadda aka gaya mata siffan jinin haila na mata- na mata ne to shikenan wannan mai haila ce ko da jinin bai dauke ba za ta ci gaba da ta karawa wannan Allah sai in kuma ba in kuma ba ta tamizi to sai ta koma zuwa ga shine magana sai Imam Malik magana su ta biyin nan magana ce mai fa'ida kwarai da gaske sai ta koma ila atarabiha atarabiha shine lidatiha aqraniha tsare kunta ya suke yi ya suke yi sai a kuma wannan kuma magana ce ta hanabila a wasu daga cikin hanabila kuma waje- wajahi ne a shafi'iyya kuma wannan ne ikhtiyar ibn taymiya sai in ba za ta iya tamyizi ba ta koma zuwa ga zuwa ga wannan magana cewa in an- tana in tana iya tamyizi riwaya ce daga Abdullahi dan Abbas shi ma Abdullahi dan Abbas wannan shine maganar sa magana nan guda biyu dukan kakku sakaci da su suna da muhimmanci kwarai daga akwai wanda in ka gama tambayar ta zaka ga kawai to wannan tana iya ganewa to me ya ce gani yake gani shikenan ka bata fatawar tunda kin yi tamizi shikenan akwai da aka ce ita ba ta zana da koyi ba ba fa ina magana ba gafala ba akwai da ita ta ga idan kayan ya ce to irin wannan sai ka ce a to ai kin kin kake biki sani ba yanzu ka fara ba a biki gane ba kin rafkana je ki tambaye iyayen ki wani ba kunya je ki tambaya ibada ce in kuma ka fahimci cewa wannan idan ta duru ne sosai ta gane sosai to shikenan mutum ta gane sai sai ka ce to shikenan tunda ba ki ita mizi ya hade miki to shikenan kawai ki ki ci gaba da da izina da kwanakin kwanakin eh, tsare kunki to ko da misali kwanakin tsare kunki sun ce su kwana biyar suke yi amma jinin ita su bai dauke ba jinin yake daukewa har ya kara mata kwana goma shikenan kawai tun ta yi kwana bakwai sai ta yi wanka ba za ta yi wanka ba ba za ta yi wanka ba za ta cigaba da wanka ta wadin mai haila din saboda kamar da muka faɗa a baya ubangiji cewa ya fata zuwa nisa a fil mahib sai dai idan yayi wani bambanci bambanci mai mai wato wanda yake mabayyani har ake da yaqini gurin masana ma cewa wannan nabiyin ba haila bane to kaga shikenan wannan ya zama al-sihaba an bambanta shi kenan fa in zada ala zalika idan ya ƙara a fahimta baran lakasa da ashirar iya umar idan muka yi izina da cewa za ta ci karawa har inda wata wuce kwana sha biyar ba abinda muka faɗa a farko ya ka salat wa sallat to akan wannan za ta gina in ta gina akan maganar malik ta farko kawai za ta yi wanka ta yi sallah wa sama sai ta azumi mutuka ya ce ya wuce kwana sha biyar kana ta mustahaba ta zama mai istihaba kenan wa idan ta barna ayyama lidatiha idan kuma muka yi izina da kwanakin tsarikunta istabharat bi thalathati ayyamin sai ta dinga jinkiri tana ƙara kwana uku uku ma lam tujawiz 15 yawm mutakar ba ta wuce kwana 15 ba misali kwana 13 tai ta ƙara kwana uku ya zama 15 to kaga ko ko me kare ba kawai wannan a wajen malikiya ba za ta wannan shine istibhar istibhar wannan hadisin istibhar hadisi ne da'ifun jiddan malikiya ba mali ba da wannan ke hujja ba shi ma mali yana hujja ne da fatoyin wasu daga cikin malamansa a Madina amma hadisin hadisi da ba cikin musa na Imam Muhammad da sanar dara kutuni cewa istazhiri bi thalathati bi thalathati ayyam thumma ightasili wa salli wannan hadisi ne da'ifi za ku tuna isnadin hadisin isnadin hadisin shi akwai wannan haram ibn Uthman al-Madani da yake rawaito hadisin daga um, Abdurrahman ibn Jabir ibn Abdullah ibn Haram da shi daga dan uwansa kuma Muhammad ibn Jabir ibn Abdullah cewa akwai Asma'u bintu Murshid ta zo wajen manzon Allah sai ta ta tambaye shi kan jininta sai da ce ta- ki rika yin dakon kwana uku ki ƙara kwana uku sannan sai in bai in bai tafi ba jinin sai kenan sai ki sallah ki ki wanka ki sallah to wannan ra'ayi gaskiya wannan hadisin hadisi ne da'ifun jiddan shi wannan haram ibn Uthman yanda kuke sunan shi haram to haka ruwayan ruwayan hadisi daga wajen sake haram rawu shafi ya kai fada ce yace duk abin da aka rawaito daga wajen haramun ne saboda da'ifun jiddan shi munkarul hadith ne imam imam mali ya ce laysa bi thiqa mutumin madina ne amma kaji imam mali ya ce laysa bi thiqa wanda dama shi shine mai hukunci akan malaman madina magana kaga abin ya lalace malamai da yawa duk sun faɗi cewa matrukul hadis ne ba tsatsi ne a ilimin hadisi ba a izar da hadisinsa amma istizharu salatati ayyam din da ake magana wannan shi ya zo a wajen wasu daga cikin malamai fatisu a fatawansu wataƙila sun yi dogaro ne da abin da suka sani na tajriba in an ƙara kwana uku nan ana iya sa- ana iya samun ta fa'ida to amma shi hadisin istizhari bi salatati ayyamin thumma ightasili wa salli wannan hadisi ne da'if bai tabbata ba a saboda haka dai wata take yanzu yanzu ta fara ta- ba laifi ta yi lura da tsarikunta gari ba za ta wuce wannan ba ita yi mace yar iyayenta ne ba ta fita fita ba ba za ta iya zuwa da wani abin da ke saɓani ba in ga ta zo da saɓani ta bujurwa zai dole ko abinci ne canja ko ta sha magani ko ta juya makanta wasu abubuwa amma mutukar tana nan akan ɗabi'an da iyayenta suka haife ta to za ta canja ba saboda haka in aka je sai a izina da wannan in kuma izinin ya balle sai a duba a gani ana iya tamizi ana iya tamizi da dijinin ne wannan a cigaba da daukar jini ne kawai an gane wa fil mu'tada amma ita wacce take ta saba shekararriya ce ita riwaya tari akwai riwaya guda biyu ihdahuma na farko riwaya nake da ita daga Malik bina'uha ala 'adatiha kai gina akan al'adanta in kwana bakwai take ta da akan kwana bakwai kawai wa ziyarta talatata ayyama amma ita ma tana iya ƙara kwana uku ta istizhar nan da ake magana wannan magana ce magana ce ta farko wal ukhra magana ta biyu kuma julusu ha ila akhir haid ta zauna har zuwa ƙarshen hailanta kwana nawa kenan 15 a magana su malik thumma yu'malani haka na kace eh thumma yu'malani fi ma ba'd ala at-tamyiz to zaka yi cewa thumma yu'malana ko tunda imal ne sannan sai a zama an fuskantar da wato shi jinin haila ko jinin bi'i din akan bambantawa ta mizi wato a juyar da su zuwa ga ta mizi a gani ana ganewa ko ba a ganewa idan an ga da dan bambanci shikenan to kaga wannan wanda yake na biyin da yazo tun istihaba ne in babu bambanci to kaga shikenan wannan ya zama jini jini wanda yake shi na na wannan shi ce thumma yu'malani fi ma ba'da ala tamizi in kana ta min ahlihi in da ma can tana iya wato tamizi din tana iya bambantawa fa in udima ta tamizi in aka rasa tamizi sallata abadan to kawai ta ta sallata kawai wannan mustahaba ne walam ta'tabir abadahu ba za ta yi damu da wato yanda yake dan wato rabaraban sa da kuma yawo da hankali da yake mata ba ba za ta dauka ba za ta dauki izra da wannan ba abinda kawai za ku lura da wannan shine jinin haila akwai hadisai da za ku tuna guda biyu hadisin da ya fi shahara shine wata ta zo tana ga matsala ita ba ta yin tsarki sai maza Allah yake cewa umku fi qadar ma kunta tahidin ki zana gwargwadon kwanakin hailanki wannan ga wanda ita ba ta samun tsarki kenan sannan kuma ba ta iya bambancewa to wannan ba zai ai ba a samun jinin haila wanda yake ba a tsarki ba a samu saboda haka wannan rashin lafiya ne kawai an fahimta shine maza Allah yake cewa to kawai ki tsama kwanakin ki ki tsinki ka tsama kwanakin ki ragowan kuma kawai ki ci gaba da ibadanki saboda haka akwai larura ne wannan za ku ga wani lokaci mata suna gaya faɗan cewa sun shekara kara biyu uku jini bai zambaye abin nan shi za ake gaya mata wani lokaci in kujin mayan bujace zai aure ku kun san dalili ku dan ku tsaye ta mushi so kike toza taki kai miki wulakanci amma kuma babu yadda ake ce zai zama da ke ina ta tsiyaya ba zai yi ba rayuwa ba ba zai yi a haka ba a tafi a haka ba akwai masu irin wannan laruran za ku gani daga wani wasu abubuwa ne da suka je suka yi wata rashin lafiya ne ma jini sai shekara kaza bakwai ta kinga shekara bakwai aure ai ba karban abu ne ba ya ce zai aure sai a rabu da shi da ka ta kura ce ai ya ci amana wani amana ya ce ba san amai amana ba saboda haka in ba ta iya ganewa ya zama ya ce baki da ita ba ta tsarki ne baki da Allah ya kawo ta lalura to wani za a ba zama neman magani ne a ba zama neman magani shi kenan sai ta adadin kwanakin da take yi a da in kwana biyar take duk wata kwana biyar nan kawai za ta yi ragon kuma za ta ci gaba da ibadanta an fahimta wannan shine wajahin hadisin farko wanda wannan shi ya fi shahara shi ya fi shahara in za ta in za ta in za ta sallah sai ta alula amma cewa za ta yi wanka wannan wannan ijtihadi ne na ita wannan ita wannan marwaiciyar wannan ijtihadi ne na ta cewa za ta yi wanka ba zalla ba shine ya ga cewa za ta yi wanka ba game da na san kun karanta wannan hadisi a cikin usul ahkam to sai hadisi shi kuma na na biyu wanda malamai ke cewa a yi shi akan tamizi shine abin da ya kawo hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh yana cin as-sunan magana fi inganci wannan hadisin Hassan ne Hassan al-Isnad ne hadisi ne wanda yake yana da yana da wato madogara za a amfani da shi wasu mutum malamai sun ce a kai amfani da wancan hadisin saboda shi ahkam kuma ya fi inganci a wasahu amma shi ma wancan hadisi yana da irin tashi cewa inna ma damul haid damun aswadun yu'raf yake cewa shi bakin jini ne jini ne wanda ke ya turu sosai ana iya ganewa to in tana iya ganewa lokacin sai ta lura cewa duk lokacin jinin nata baya ba ta samu tsarki amma duk lokacin watan kaza da watan kaza- kwana kaza kwana kaza kwana kaza kwana ukun farko to yakan zo a tare ya tafi sosai da kwan kwanakin kuma sai ya sani to wannan shi kenan kaga damun asodin yi urf ya zo ta fahimci cewa shi wannan yana saurin bushewa wannan baya bushewa wannan karninsa ya fi kama da haila wannan kuma ya zama kamar ma saboda yawan zuba da yake ya zama kamar ma wani wanda ba shi da karni to wannan shi kenan kawai shi kenan sai ya zama sai ya zama a wajenta a ita mubayyiza ce tana tamyizi sai mu dauka wannan hadisi din a, da mazalla ya faɗa wanda kuma hadisi ne wanda yake malamai sun hassana shi kuma ka ce su ibnu hibban al-hakim an-naisaburi sun sahaha shi su wa idan qata'at ayyamul haid in qata'at ko taqatta'at eh kana ku ce in qata'at na ku ce ta wasu nuska nuska suka ce taqatta'at dai wannan yayi wa idan idan wa idan taqatta'at al-haid wan nifas idan haila kwanakin haila din da kwanakin janaba kwanakin nifasi ne ya dinga gutsurewa yau ta dan yi tsarki yana mata wasa wasa yana mata ke cewa yana musu wasa yana dan gutsurewa yau ya dan ya dan yi dan jim wani lokaci ya dawo wajaba talfiqu to wannan wajibi ne sai ta talfiqi da da hada kwanakin ila an tukmila al ayyam al mu'tabara fil julus har zuwa ta cika kwanakin da za a yi izina da shi na zama za ta yi shine har zuwa kar ta tsallake kwana 15 a shi gami da maganan yana musu yana miki wasa wajen hailanki talfiki wani ana iya za a yi to amma wannan shi ke ba da dama a ce don gurungun wannan ɗan tsanewa da yake yi don wani lokaci ya kan tsane musu jini ne ke zuba saboda aka wani lokaci kawai sai eh, in ya cika zuban ba sai ka ga sun ce gaba su na daɗewa da sauransu yana musu zafi to cikin rahabar ubangiji wani lokaci sai ga ya- ya- wani lokaci bayan wasu an ajali sai ka dan dauke kadan su dan huda su dan tsahi ta su sha iska daga baya kuma sai ya dawo to in kin fahimci ke yin haka kike yi gina ki to wannan baki da dama ki zaki ce wai dan wannan dan gutsi da wanda yake wannan tsarki ne amma idan idan tsarki da kika yi kammalan tsarki to kina yin tsarki shikenan sai ki wanka ki ki sallanki in kuma ya dawo to shikenan ya dawo ya dawo to ya dawo sai dai zai zama haila ne na farko ko kuma haila ce ta biyu wannan in muka dauki ra'ayin su su waɗannan malikiya da suke cewa labu da min tsohon ya sulu bainal haibataini wa aqallu hafatu ashara yawman to kaga zai zama sai dai haila ce ta farko din kenan shi talfiqin da suke magana ai malam ta khalala ha qurun kamil wata kadai ba a samu tsarki cikakken tsarki ba me cikakken tsarki aljufufu tam ko kuma alqasatul bayda wato ko dai a samu bushewa baki daya ta yadda ma baki daya ma babu alamarsa baki daya amma wannan bai iya zama hujja wani lokaci a tsohon kamil wannan galibi ya fi ya fi kazakata akan alƙasatul bai ba wannan farin ƙasa ɗin da mata ke gani shi wannan galibi in sun gashi to wannan ma kawai wato tsarki ya riga ya zo tsarki ya riga ya zo fa yakunu ma ba'dahu haiban mu'tanafan idan an samu tsarki cikakken tsarki to sai zama ajin da ya zo bayan shi to haila ce sabo mu'tanafan shine jaridan sabo da ya sake sabantuwa yanzu wanne ne to ya fi wadda ke gashin fiya kawon da juhu da alkasar bai zamu mu ci gaba sai wa sufura wal kudura kan dami ahmari wal aswadi a sufura wani dan jini ne ko kace ruwa ne yake dan fito musu wanda yake yayi kama da a- wato wani rawaya rawaya haka wani yala yala haka alkudura kuma ya kama da kamar ruwan ƙasa-ƙasa haka suka ce shi ne kita kaddamil ahmari wal aswadi shi ma daidai yake da jin- jan jini da- da- da- da bakin jini a matsayin cewa za a ɗauki shaɗin haila to haka suke faɗa amma hukuncin yana iya sabawa idan bayan tsarki ne bayan tsarki ne aka sami shi wannan ah, shi wannan wato shi asufra ɗin ko alkudura sai ku ɗauko hadisin umu a tsaye da cikin asunan cewa kuna la na uddu a sufrata wal kudrata ba da alghusli shay'an ba ma kididdiga a sufra da alkudra bayan mun yi tsarki wani abu wannan wato ko da kaga an riga an yi an samu tsarki ko dai da aljufuful kamil ko kuma da alqatul bayda aka samu wannan to daga baya bayan an gaba mutum da zai ce kawai shikenan idan wannan ya dawo sai ta sake sabon wanka ba ba kawai bane wannan to to amma yanzu rigiman da ake shine a ga waɗannan abubuwa fi zamanin haibi haila ne ko ba haila ba babban mafi inganci in a cikin a zamanin haila ne wannan wannan haila ne muqaddimat ne alhaib muqaddimat ne alamu alaman zai zo ne gari wasu daga cikin mata zaka ga ai da wannan suke fara suke fara suke fara wato wannan din su suke fara ganin cewa haila ne ya zo shine su fara dan fitar da ruwa kamar ya fara dan alama sai an goje gaba jinin su sai ya sai ya zo dan in an ga wannan jinin fi ayyami tsuhuri to ba ruwanki da shi da ki kawai ki tsarkin ki shikenan in kuma an ga fi zamanin haibi to wani haila ne ko da an ga daga baya jini ya sali ya zama irin wannan abin alkudra da asufra to wannan fa'tabirihi annahu juz'un min haibatiki wannan wani bangare ne na na na hailanki mala yace wal hamilu tahibu me ciki tana haila to ai yanzu shi ai ya ce tana yi wato ana wato ya hadithu annaha qad tahidu fi ba'd al-ahyan wannan magana ce ta Imam Malik ya faɗa a cikin a cikin mudawwana kuma wasu daga cikin malamai sun faɗi wani sun yi zaɓa ibn taymiya wani shi zaɓin sa ya to tun da shi gaskiya shi dai a likitance bai ga wani ya ce mu ciki ba ta iya haila ba saboda haka shi yana ganin tana iya yi ma maliki akan wannan gina fatawarsa amma sai da cin malamai suka ce a ai shi rashin haila din shi ne alamar ciki ko to yanzu ai wannan aljamu ne bayan naqibai ne tara abubuwa ne guda masu kishin juna kuma shi samun sa shine rashin sa shine samun sa shine babu ciki to kuma rashin sa kuma shi alamar akwai ciki kuma yanzu ka zo ka ce kuma me ciki ta yi to wannan shi ma dai nazari ne sai dai yanzu ba likitoci suna cewa ba haila bane ina mutu wakil bai zo bane yau eh to sun wani gidaji cewa suka yi ba shi ba daga ba daga yuratara ne ba pharmacist ne to to ya aka yi a to a wanda ya kowa sama shawo ya tafi giwa ko to ya aka yi kuma haina ne wannan to
inda bango ne na sun mai ba da mai ruwa bangon yana da fadi akwai da kamar da ake liga canza a cikin wannan bangon a bangon haka to haka shi ba ba ce maka ba ce maka ne ba ta jini ba ka san jini suna jini amma wannan jinin da na al'ada ne na al'ada ne to suna yi to yi bayani bari mutum eh a yi bayani ai ba hayanin dama a hayanin mana a dama ba kowace take ba amma misali me ke faruwa me ke faruwa kawai wasu in tana da cin tana da yi eh misali me ke faruwa me ke janyo shi na ji kama magana cewa kamar a jikin mahaifan kowaye kowaye ne shi wa yanzu wannan jinin daga mahaifa ke zuwa daga inda wannan mahaifin mahaifin da yake zuwa da eh daga mahaifa ai mahaifa abubuwa ne masu yawa a ciki daga inda dai shi jinin haila yake fitowa daga nan yake fitowa iko Allah to ni ya san na na karanta wasu daga cikin malaman maganan likitoci kan wannan suka ce ba shi ne ba to kaga sha'anin sha'anin kuma kun saba kenan wannan al-khilafu bainal atibba to eh akwai sabani abani da yawa daga cikin malaman zamani suna cewa ba shi ba sun ce ba shi bane yawa daga cikin malaman zamani sun ce wannan ba shi bane gaskiya so duk da wannan abin yana bukatar sai an ja ƙara bincikawa kamar kamar rigimar malaman kimiyya ne akan menene intelligible organ kun taba karanta wannan kuna kuna karanta ababiyan da naku fa sai ku zambanin abin falle ɗaya ne abu ashe fallaye ne da yawa sai ku ga abin kun san ana ta rigima akan sun mai dalla abu langata da zuciya heart shine seat of intelligence ko ko ina to so so so ilimi da ake da shi tun a medieval period haka tun a baya can lokacin kafin ma zuwan ma'aiki har zuwa bayan zuwan ma'aiki duk a su ba zuwa sai mai dalla abu langata su ba shi ne ba su zuciya ce kawai ita ce tattalin organ akan wani har ta tsayar su akan wannan aƙidar da yake fahimtarsa daga baya aka samu su alkamai da waye da sauransu suka zo suka ce a midula bulanga ta ce to a shekhu sami taimiyya yana cewa a to ai duka ba wani saɓani ne can ba ai suna aiki tare kun san daga baya abin da ya ƙara gazarta wannan maganar shine daga baya an sami in ana heart transplant da ake yi to idan malam ya haddace fataha kai baka taba kanta fataha ba kai sai ka ji kana fataha in wakan coci yake ko za a je yana wakan coci kun san idan misali an je wai wani ne je kashe kansa irin suicide eh, nan da ake yi to in kai wasa in aka je aka sa maka zuciyar shi shi kenan sai kawai kaga ya je ya kashe kansa ina fi wali identical circumstances yanda ya yanda ya runtumo a ƙasa ta ta sama shi ma ka zai runtumo irin yanda ka gani shi haka yake ta raya masa don haka a shiga ga zuciyar tana yin wasu abubuwa kenan sadaka waɗannan abubuwan eh, abin da sana faɗa haka saboda saboda haka suka faɗa ko eh saboda wa- ku dinga wasu a tunaninku ha a lamarin kimiyya din ma akwai abubuwan da yake ba falle ɗaya ne ba wasu abubuwan yana buƙatar ku sake taban nazari ku bincike ta ma kawai mu mun sallama shi wani gani yake yi da abin da shi ya da abin da aka faɗa a hadari an ce an ce akwai inganci akwai rashin inganci amma da abin da aka faɗa a babu ya yadda ya yadda ba ya gaya maka akwai abin da ke ba marju'i ne suka kawo Mm. saboda haka sai a je a duba a gani ko amma dai alhamil shi ma da ya ce su sun ce ba a yi gaskiya wannan na ka karanta uh, abu manganin mitoci da yawa sun ce ba a yi ba daga nan bane suka ce to a sha'ayi ne dai har yanzu yana bukatar ku yalta bincike ku gani in an samu Allah ya kawo mana wani waraka kan wannan na ya ce wala tamna'u listihabatu shay'an yamna'uhu alhaibu ita mai istihaba a shi jinin haila jinin istihaban nan baya hana ta komi wanda yake jinin haila yana hanawa duk baya duk za ta iya komi nata kuma mijinta in ya ga yana bukatar ya kwanta da matar shi yana iya kwanciya ila iyaka dai akwai matakai yadda ya kamata a dauka sosai ake yi na ranar da kai a ɗan zakan mu ne tsara ɗin nan na za ta ma- za ta yi tsarki da sauran wata hadisi ne ta ga dana magana ku fasiri an ki sai ma eh
amma faksi ya yanki dam ai saboda a ga maka cewa wannan shi jinin nan inda yake inda yake ai najasa ne wannan yasa kace malamai sun yi hujja da wannan faksi da anki dam eh shi jinin da inda akwai jinin tunda jini ne da najasa ne a wajen jumhurin malamai ba wai ittifaqi ittifaqi ne baki dai ba to wannan min babi babi ne na cewa wato in za ta yi ta dinga yi tsarki ce tsarki din ya zama jinin da ta dan raba kanta da shi su samu abin nan ai ba ma shi kai take ba suna yi tana suna tana da kansu da sauransu galibi irin wannan rashin lafiyan bai kamata ta zama ta zana ba ta da yan turare da waye da sauransu kuma wannan baya cikin abin da ake cewa haramun ne mace ta fita waye da ta tana da kanta dole ta tana da kanta za ta fita tana da karni ne ai baya cikin abin da an ta fita za a dinga ji a jikinta a sai dai zai zai- zai yi rigima ne da wannan karnin ya zama ya tunkuɗe shi an fahimta ko ba a cikin abin da ake cewa mata kin ce fito kin zama mal'uniya ba wani mal'uniya za ta fita ne tana fama za ta je ta jarabawa makaranta kuma tana ƙarni don wata kas- aka samu haka a lokaci in kai ka ɗan san abin ka san yadda abubuwan suke in ta zo ku- ko yaya ta zo kusa da kusa da kai za ka ga zama tare da zai maka wahala sai ka sai ana kula mata sai ana fa kula da tsafta wajen shayarwa da wajen tsafta- tsaftan eh, haila da waye da jinin nan sai an kula kwarai da gaske kuma tun tun fara ake koya in ba a koya ba to kuma ba za a koya ba gaskiya sai ga an je ki- ki ta mamaki ki ga kin zauna kusa da mijinki yana dan kakkaucewa to ya za a yi da dake shi ba zai iya gaya miki ba wani embarrassing situation ne ba in ya gaya miki zai ji zaki ji takaici to amma sai ki gane sai ki gane to balle wannan ba tsakanin mace da miji kenan mace da miji balle wa da kanwa ko kau- ya da kau- da kani an zaka iya gaya ba amma da gari kai zaka ji wata to alaman dai eh wani tsori alamata ne aljufufu wal kasatul bai ba tsarki yana alama guda biyu ko dai bushewan gaba ko alkasatul bai ba alkasa farin kasa wanne ne ya fi ayyuhu ma ablak aljufufu amul kasa alkasa shi ya fi shi ne al'ablak shi ne ya fi nuna tsarki in ka gan shi to kawai wannan mace ta yi tsarki amma ibi da abdulhakam daga cin malikiya shi ya ce shi aljufuf shi ya fi masa tama su dan kasimu da sauran malamai sun sun ce a annan alƙasa din yafi kuma wannan gaskiya ko a wajen mala ko a wajen matan su ma wannan yafi a hadisin da na mata ban kawo dan al-kudra gashi na shi sun ya kawo mana shi a kasa shi hadisin da zuwa ce mawada hadisin marjana maulatu aisha cewa sukan in sun ga dan wasu ah, shi ma dai za iya kawo a nan babu wajen alƙasa din in sun ga sun samu dan bushewan gaba ko sun ga wani asufara ko alkudura wani lokaci sukan aika ma aisha cewa tsarki ne wannan aisha sai ce musu la ta'jilna kar ku gaggawa hatta taraina alqafatul bayda har sai kun ga wannan farin ƙasa din sai sun ga sai kun ga wannan farin ƙasa din to wannan kaga yana nuni zuwa ga cewa wato ƙasa din huwa ablaq yafi yafi yafi nuni wannan hadisin hadisi ne hasan hadisi ne da malik ta tafi mawatsa ta hanyar alƙama daga mamansa marjana maulatu aisha marjana maulatu aisha alhafiz ibn hajar na cewa majhuliya ce majhuliya ce ibn hibban ne shi kada wato ya wasaka ta amma dai gaskiyar magana magana alhafiz a wannan magana ba za ta karbu ba ita na farko dai kun ga tana kusa da sahabbai tana hudda ma da sahabiya ce aisha saboda haka tsintan kanta ta yi a zamanin sahabbai wannan ya kara mata kaimi kwarai da gaske sannan kuma akwai bukair al-ashaj bukair ibn abdullahi al-ashaj babban malami yana ruwaya daga wajenta da shi da alqama din danta wanda wannan manyan malamai ne sannan kuma al-ijli ibn hibban sun wasakata sannan kuma malik ibn anas ya ruwaito ruwayar ta a cikin muwatsansa ya ma kuma sarraha sunanta wannan kun san amsa ce a wajen ya da girma a wajen malamai malik kawai ya rubuto maka hadisi kuma ya sarraha sunanka in bai je da kai ba kawai in ya ga dama sai ce balagani kawai shu abin sa Malik ibn Anas in bai da mutum ba kawai shi kenan sai ya canza sunan shi ko ya cire ka a isnadin ka dai ruwato ya dai ya tsammanin gaskiya kai amma zai dai faɗa amma dai galibi za ku ga wani lokaci ai kun taɓa ganin malik ai da ya ku ga malik ya yi maganan ikirma saboda tsakanin shi da ikirma akwai ɗan ta tabuza shine sai sakaran bazullahi yake ta cewa yake ta zagin sa ikrima ikrima ba za a bi ta malik ba ikrima babban malami ne to amma kuma sai malik ba ya ci ya ci karo da kansa yana baya san ikrima hadisin ikrima ba kuma yana karban hadisin daud ibn husayn almajiri ikrima wanda shi malamin malik ne kuma yana cin wadda to haka ba kaifi dai bane dan yayi magana kai ikrima sai ikrima sai ikrima ya zama majruhi ba haka abin yake ba saboda haka dai wato ita marjana din nan amtacciya ce hadisin ta aqallu halati hadisi ya an yakuna hadisan hasanan ya zama hadisi ne hasan saboda hadisi ne tabbatacce wa idza tahurat idan tayi tsarki lam tuba ba za a ba za a take ta ba idza tahurat haid idan wato ina mai haila tayi tsarki lam tuba ba za a take ta ba illa ba'da al-ghusl sai idan tayi tayi wanka sai tayi wanka kun san idan da zai in ya zama wato yaje ya take ta tana cin halin halin wannan halin wato hailan nata to wannan abin da yake wajen wasu daga cikin malamai kuma ruwaya ce da Abdullahi dan Abbas ke rubutowa daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa za mutum zai sadaka ne da dinar ko rubu dinar ko ne zama wannan wato amri na istihbabi ko na wajibi wannan sabani na na malamai kuma wannan shine maganar suka tare ibn Da'amat Sadusi shine maganar Ahmad ibn Hanbal shine maganar Isa ibn Rawiya suka ce idan ya take matansa kuma shine maganar Imam Shafi'i a qadim a farko al'amarin sa in ya take matansa a cikin halin haila to wannan zai yi zai yi sadaka sai dan yi sadaka saboda dan ci shi dan tara ko yaya to idan a cikin tsarki ne ba to galibi malamai shine abin da sunan malikiya suke faɗa cewa idan a cikin tsarki ne to wannan ba shi da dama ya take ta sai in ta yi tsarkin bayan ta yi wanka ubangiji cewa yafi za ta tsaharna fa'atuhunna min haifu amarkumullah sai in sun yi tabakkur anan shine al-ghusl wanka amma wanda ittifaqi aka yi jumhurin malamai dai wannan shine shine ra'ayin su amma akwai ahnaf da ahlul zahir ahnaf da ahlul zahir shine hadisin da ka kawo da zuwa fakas da ankin dam ahnaf da ahlul zahir suke cewa a'a wannan ya zama ya matsu gashi kuma sanyi ake yi kuma babu ruwa kuma dama da ya aka yi ma ya kai kwanakin an kai kwana bakwai ba labari saboda aka to ya ga kuma an zo ga sanyi gashi ba gas ya yi tsiya ya kare saboda aka yana bukatar zai kwanta da batun shi don me za ku dan haramta mishi shi ne wasu daga cikin malamai suka cewa a kawai ta je in akwai ruwa ta je ta tsarki in babu ruwa to kuma me ya ce ko ta yi mata yi shi ma nan tsahur ne ba tsahur bane waje ila fil al ardu manzila wa tahura to shi ma tsahur ne su je ta yi tsarki kawai kawai ya zo ta biya ma mun ta bukata wannan shine magana wasu lokacin tabi'ai magana shi su az-zuhri muhammad ibn shahab az-zuhri malamin madina ne magana su abba ibn abi rabah malamin makka ne shine kuma maganan su qatada ibn da'awat as-sadusi a basra mujahid a can shi ma a makka da malamai da yawa shine magana al-auza'i babban malami da ke kasan sham wannan shine magana al-auza'i wannan kuma shine ikhtiyarul shaykh al-albani in kun duba cikin adab ahkamu zifaf dinsa adabu zifaf ko in ka je kun duba za ku ga a, wannan shine abin da ya faɗa cewa albani ce ko ta lula in ba Allah ba kuma ta kuma ta wanke gabanta saboda faqsi li anki dam haka aka faɗa faqsi li anki dam shi wannan shine mafi saboda me aka ce ta wanke saboda kare zama shi an samu halba tsakanin shi mijin nata da kuma najasa tunda jini abin da ya fi shahara a maganar malamai wannan wannan najasa ne kana ganin mun kawo kan babi ko sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala mun samu awa nawa awa daya ta ba laifi an samu insha Allah abinda muka tayi da Allah ya ba mu lada akwai wannan wasu wajen magana wankan jaraba cewa shi ta yi wanka sannan mijinta zai zake mata akwai al-qabari yana cewa ijma'i ne to ku kiyaye ijma'i a kabari ijma'i an ce ajma'a an ce ajma'an nan yana maganan galibin malamai ba yana maganan ijma'i da kowa da kowa ba ku kiyaye ijma'in sa in akwai kowa da malami akwai irin uslubin sa shi yace ajma'a yana maganan galibu ahli ilmi ga ra'ayin su to wannan wannan kuma uslubi ne nashi shi mai karan kansa na'am to in babu tambaya insha Allah sai mu sai mu dada karatun anan babu tambaya ko to masha Allah abinda muka tada Allah ya bamu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi